بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة شاهد قوة بير هجرتنا لدبو لقليه da 42 wanda ya dace da 29 ga watan 12 miladiya 2020 za mu shiga darasin fi'iyu a wannan littafi na ɗaya fasulun al'azan ko? al'azanu sunnatun kiran sallah sunna ce filmawa bi'i a gurare allaci wanda al'adatu al'ada ya gudana cewa an yi jikin nasu biha mutane suna taruwa a gurin su yi sallah kaga kenan in gurin al'ada bai nuna mutane suna taruwa su yi sallah ba yau aka tsiri sallah a gurin ba suna ne yin kiran sallah a gurin ba tunda an yi kiran sallan in gurin an saba ana sallah wani da ya ji muryan ya san guri kaza ne amma gurin ba saba ba za ka sa mutane imuwa an ji murya ba san inda za dosa ba saboda haka sai gurin da al'ada ya gudana ana taruwa a yi sallah kal jami'i wal masajid kamar masallatan juma'a da kuma masallatan unguwa to me ma'anin kiran sallah yace wa huwal ilamu bi dukuli waqti salati mafruda kiran sallah shine sanar da mutane cewa lokacin sallan farilla ya shigo kuma wannan sanarwan bil alfazil mashru'a da wasu lafuzai wanda aka shar'anta to kaga tun anan zaka fahimci cewa shi yin kiran sallah kan lokaci bai halatta ba tunda shi kiran sallan yana sanar da jama'a lokacin sallah yayi ne to ka kun kai kiran sallan kan lokaci farko tukuna kayi ƙarya zaka sa mutane a imuwa zaka bata wa mutane ibada da sauran saboda haka kiran sallah ba a yin ta sai lokacin sallah yayi sai dai sallan asuba da sauran wa huwa su lafuzan da aka shar'anta kiran sallah da su su ne kamar haka Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ka faɗa su biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida lalle annabi muhammad manzon Allah ne shi ma ka faɗa su biyu in ka faɗi wannan sun yurajji'u shahadatai ne sannan ladani sai maimaita wannan kalmar shahada biyun bi arfa min sautihi da mafi ɗaukaka daga muryan shi awwalan da farko kaga dama akwai hadisin da ya zo da tarjihi da tarji'i babu ainihin tarbi akwai wanda ya zo da tarbi babu tarji akwai kuma wanda ake haɗawa a yi tarbi din a yi tarji to amma su ainihin a malikiya iya tarjin aka ɗauka babu tarbi tarbi shine kabbara hudu in an yi kabbara biyu a sake maimaita biyu duk kowanne ya inganta amma malikiya wannan ruwayan suka ɗauka ainihin tarji'i biduni tarbi summa aha summa ya kulu sannan bayan ya maimaita kalmar shahadan sai ya ce hayya ala salah ku yi gaugawa zuwa sallah so biyu hayya ala falah ku yi gaugawa zuwa tsira so biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan shine ainihin kiran sallah wa yazidu fi azani subhi idan a kiran sallah asuba ne zai dado ba da ba da kauli hayya alal falah bayan ya ci hayya alal falah kafin ya kafin ya kabbarorin nan sai ya dado as-salatu khairun minan nawm sallah ita ce mafi alkhairi minan nawmi daga bacci shi ma marrataini so biyu kaga wannan kalman ma'anarta za a iya sakawa a kowace sallah amma kuma ainihin istilahi sai a sallan asuba shi yasa wasu malamai suka ce bi halatta ayi as-salatu khairu minan nawmi a wata sallah ba sai a asuba saboda me saboda ita din tana nuna ainihin lokaci ne kuma a lokacin ma wasu malamai sun tafi akan cewa wannan kalman dole sai alfijir ya fito ake so a faɗe shi saboda faɗan shi ɗin yana tabbatar wa mutane alfijir ya hudo sannan akwai wanda shi dama yana sauraron kiran sallan ne ya yi sallah ba zai zo masallaci ba kamar mata na gida kamar marasa lafiya da sauransu to in ba a tsaya akan wannan ba wani yana ji zai yi sallah yana yin sallah lokaci bai ba ka an cutar da shi saboda haka akwai abubuwan da ma'anansu ɗin ya tabbata a koyaushe amma kuma istilahi ya nuna in ba ka yi a wannan lokacin ba shari'a ba za ta yarda da wannan ba ولا يجوز أن يؤذن لصلاة baya halatta a yi kiran sallah ga kowace sallah mina salawatil kamsi da salloli guda biyar hatta juma'a har sallar juma'a kabla wakati ya kafin lokacin ta bai halatta a yi ba na'am illa salata subuhi sai dai sallar asuba kadai fa inna wucewa shi asuba yustahabbu an so an yi azana da fi sudusil akhiri ai mata kiran sallah a sudusin karshe in an kasa dare kashi shida kashi biyar ya wuce saura kashi daya to a wannan kashin ana so a yi kiran sallah qabla dulu'il fajri kawun fuduwan alfijir saboda wannan kuma ma'anan shi shine ainihin taimakawa wanda ya koro kiyamun laili bai bacci ba kana sanar da shi daren fura kusa karewa kwanta ka huta dan ka samu karfin sannan asuba wanda kuma gaba ɗaya bai yi ba kana sanar da shi wata shi kai bacci daren dan ya kusa karewa ka tana da ma'ana wannan lokacin Na'am.
ana yi wanda yake ta kiyamun laili kaga ya kamata ya dan huta dan ya samu karfin sallar asuba kar ya zo asuba yana gingiri da lalace kiyamun lailin kaga ba zai samu a gurin zama ba tunda farilla bai samu ba haka wanda kuma ainihin bai yi kiyamun laili ba gaba daya ko wannan lokaci ya samu ko raka'a biyu kaga ya dan ribata na'am
summa yu'azzanu laha saniyan sannan sai a mata kiran sallah na biyu inda dukulil wakati yayin shigar lokaci kaga ko zamanin ma'aiki yana cewa idan kun ji bilal yayin kiran sallah ku ci ku sha saboda shi yana kiran sallah cikin dare ne sai kun ji ibn ummi abdul ko ko ibn ummi maktum yawa sai abdullahi ibn Mak- ummi maktum yayi kiran sallah har aisha take cewa fa inna rajulun ama la yu'azzinu hatta yuqala lahu asbata asbata ko ba shi makaho ne Mm.
baya kiran sallan sai an ce mar gari ya waye gari ya waye Yeah.
to kaga nan ne ma wasu suka samu cewa mutum in yana cin abinci har sai da alfijir ya hudo sannan ya ajiye cin abincin azumin shi bai karye ba saboda me saboda ya ce sai yayi kashi kuma baya sai alfijir ya hudo kuma ya ce sai kun ji kaga kenan ashe ko da kana cin abincin har alfijir ya hudo in dai daga hudon alfijir ka daina shi kenan azumin ka yi amma mu a malikiya ba zai yi ba in dai har cin abincinka ya shiga cikin ainihin bayan hudon alfijir za mu ce azumin ka ya lalace aha wa yustahabu lil munfaridi an so ga makaɗaici idza kana musafiran in ya zama matafi an yi addina yin kiran sallah a kaɗaita kan shajeji din li hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'idin al-kudri in kana karantawa kai mutum ne mai son kiwo to in ka je kana cikin dabbobinka lokacin sallah ya kai kiran sallah saboda duk abin da ya ji wannan kiran sallah naka zai maka shaidan kai wannan sallah ranar tashin kiyama na'am tambihun fadakarwa kenan wal yazar al mu'adhdhin mai kiran sallah ya kiyaye min madiba'i akbar daga yin madda a bana akbar kai ce Allahu akbar a a babu wannan madda ya kiyaye barna ne wa ashhadu ya kiyaye wajen yin madda a alifin ashhadu din nan kai ce ashhadu wal jalala haka nan ismul jalala sunan jalala sunan Allah Allahu akbar din nan kai ya ce Allahu dan saboda kaga wajen akbar din ma ya dan fi sauki saboda shi kawai ya canza lafazin ne ya yi ƙari amma wajen ashadu da ismul jalala ya canza ma'anar gaba ɗaya saboda in ka ce ashadu ka ka kawo alifi na me na ainihin istifham kaga kenan ka canza abin maimakon ashadu na shaida ka ce ashadu yanzu jama'a na shaida kuwa kaga har yanzu kai ma Yawwa. ko kuma Allah yanzu Allah ko shine mai girman shi ya fi komai girma kaga kana shakka Mm.
saboda haka lalle mutum ya kiyaye shi yasa ladanci abu ne wanda mu yanzu misali a nan kasan an ɗauke shi abu ne kawai wanda kawai mutum ya rasa aiki yi bai yi. kawai ana ganin kayan talauci ne kawai har ma wani eh eh mutum ya gama yawon da shi ya zo ya rasa abin yi yana so ya bi gindin malaman an je daurin goro ya minti da goro ba zai san yadda zai ba yana so ya rabo sai ya zo ya kama ladanci Wai da Hassan ne mai gudu ne.
haka suke cewa Har da yanzu kusuri ya sai.
To gashi. Kwarai, har ma wai na ji akwai wanda idan ƴaƴansa yayyan su daina abu suka yi ne musan dani mai kai bi din nan. Ya haba mai ce zan koma kiran sallah da wallahi ce su daina. Da dai idan ya musu talauci wanda su daina abin da suke yi shikenan. Kage Yanzu so kanuri ya gaya mu eh shi kanuri ne dan arewa mhm ya yi rita as director kuma ya zo masallacin mu yana kiran sallah sai ce ka san mutanen mu yana ce ya ce mace ma in ubanta ya yi yayi ta koma gidan miji ta ki sai zai ce da kuma ki ya
wai kowa wajibin san da zai na kwana arba'in auto a amma karshen rayuwar ka za ka yi shi eh har karshe me a karshen rayuwa eh shine zai janyo talaucin ko me ya to ka- ka zo karshen shekarar saba'in gaskiya oh sai karshe Alhamdulillah.
nan haka ne wallahi kuma an ta lura hakika din yawancin ladanai a nan kasan talakawa ne to amma in ka lura ana akasta abin ne mu muna cewa ladanci yana janyo talauci hakikar abin kuwa talaucin ne yake janyo ladanci kwarai kuwa talauci ne yake janyo ladanci Mm.
idan mutum ya talauce ne zai ce bari ya yi ladanci in yana da kuɗi ba zai ba masu kuɗin su shiga su talauce ai shine zai nuna ladanci yana janyo talauci amma tun da bari zai mutum ya talaucen sannan yake a su fa suna amfani da asali ne fa eh yace idan da abu mai kyau ne wanda yake manya za su yi shi Cewa da wala- sai na abubakar su aliyu ba su ba su yi shi ba su kuma kuwa bilal zai yi to amma amma ba su yi buri ba ba su yi buri ba lokacin sai na umar da ya zo bai yi buri bai ba kuma manzo Allah da ya zo din bilal din ai dalili ne ya fi kumuriya ya fi kaza kaza ai akwai maslaha da ta za ka sani ko da kawai abun
amma a nan shari'a shi ɗan kaka na a nan shari'a shi ɗan kaka eh labari ne kaji ko to ai kasan Hausa Kaji ko?
yamma su suna da eh haka ne a kasar hausa suna yin su da Suna yin su da- to wata al'ada amma ni dai kawai ina ganin an akasta abin ne talaucin ne ke janyo ladanci yawanci in mutum talauci ya ciyo shi ne zai shiga ladanci har sai aka bayyana ainihin talaucin a ladancin amma ba ladanci ne ke janyo talauci ba
mu bari barin asalin ne suka dauka da Oh, Ba wancan ma- da.
eh ba ma shi akwai wani tsoho a cikin abu Eh.
abin nan ba Ike sannin ba sanyin ba sanne sanyin ba idan ni ma wani sai da wani ne ma na ni silan ba za ta kashi gila Eh, wannan ah, ma yawa nuna ranka gila wannan ma abor sai dariwa bidan ne abor
wai sun suna ganin bilal din karamin mutum ne Eh.
mutumin da manzon Allah yake cewa ya ji motsin takalmin shi lokacin da ya isra'i sannan wai ka rika ganin wai shi din kaskantacce ne dan nan wannan sai amma sai da yi eh sayyiduna kwarai kuwa kwarai sai da a ta ka sai da kwarai kuwa Mm.
kwarai kuwa ai ba karamin mutum ba rashin sani shi ne sai kwarai aha ya faɗa karki na karkar eh a kwarai ai dai aikin ku ne ku ne gari wa min al-waqfi ala la ilaha illallah mutum ya kiyaye wannan fa dole ne ladani ya koyi wannan babin saboda ya san yadda ake kiran sallah ya kiyaye daga tsayawa a la ilaha illallah in yazo ashhadu an la ilaha illallah kar ya ce ashhadu an la ilaha sannan can ya ce illallah saboda bai san lokacin da mutuwa za ta zo ba in ya ce la ilaha ya kore bai kawo tabbacin bai mutu kaga ya mutu akan tafiyar da ba kyau saboda haka ladani ya kiyaye kana cewa ashhadu an la ilaha illallah ka haɗe kawai kar ka tsaya ومن ترك إدغام الدال في الرأي من محمد رسول الله hakanan ya kiyaye wajen barin ainihin shigar da dal cikin ra min muhammadar rasulullah kai ya ce muhammadan rasulullah muhammadan rasulullah shi kuma haka kaga harka ce ta tajwid ko yawwa wa min fatil lami min rasulillah hakanan ya kiyaye wajen wallam din nan fati amin rasulullah in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kar ya ce rasulullah ko rasulillah dan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yadda abin yake kaga anna menene harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara to yanzu anan muhammadan shine ismu hako sannan rasulu shine khabaruwa kuma tana shiga cikin mubtada da khabar ne to amma idan kai wa rasula din nan fataha rasula din ya zama na'ad na muhammadan ya zama ashhadu anna muhammadan na shaida annabi muhammadu rasulullahi manzon Allah nan to me kaga ba jawabi kaga ka shaida Muhammadu manzon Allah nan to me yayi kaga baka yi jawabi ba man ka ce na shaida Annabi Muhammadu nan Rasulullahi manzon Allah ne saboda haka mutum ya kiyaye wannan ainihin wasalin kana ɓata wannan wasalin maimako rasul ya zamo kabar mubtada sai ya zamo na'at yana zama na'at sai mu ce ina kabar mubtadan babu wa min fatihin lami min rasu to wa min tarkin nudiki ko da kuma barin ainihin furci bil ha'i da ha min hayya ala salah za ka yi sakat a kan ainihin ha ne saboda duk inda a ƙa'ida duk inda takuri ya zo idan za ka yi waƙafi dole ka saki ha a ƙarshe hayya ala sala karka ce hayya ala sala kawai baka saki wannan ainihin haɗin ba shi ma ma'anar zai canza saboda as-sala ƙonewa ne as-salatu kuma sallah in ka ce hayya ala sala ku yi gaugawa zuwa ƙonewa kenan ka gani saboda haka dole ka saki wannan ainihin haɗin kai wakafi akan shi saboda a tabbatar da as-salatu kake nufi wa min tarkil ha haka nan da barin ainihin nudiki da ha min hayya alal falah hayya alal falah dole kai wakafi akan ha in ka ce fala jeji kenan alfala jeji amma in ka ce alfalahu rabanta kaga in ka ce hayya alal fala kawai kai shiru ka ku yi gaugawa zuwa kaman jeji kenan kaga ma'anar ta canza saboda haka dole mutum ya kula da wa'annan ainihin nukatun wa yakunu al-azanu mutarassilan kiran sallan ya zama mutarassilan a sake min gairi maddin mufridin ba tare da aini yana jan murya mufridin mai zurfafawa ba wala tam'idin ba tare da yana tam'id ba kamar rawar da murya ko mai da abin kamar wake duk ba a san haka mawqufan kiran sallah ana so ya zama abin yi wa wakafi dukkan ainihin ah, jumlolin shi ana so ka rika yin wakafi gairu mu'rabin ba abin yi wa irabi ba ma'ana ba za ka bayyana wasalin karshen sa ba mutawaliyan kuma ana son kiran sallah ya zama a jere bi haisu ba giran da la ya takallalu sukutun kasirun kawai ci mai yawa ba zai shiga tsakanin ainihin kalmomi na kiran sallah ko kuma jumloli ba wala kalamun hakanan ba a so magana ya shiga tsakani kana farawa ka yi shi a jere daki daki daki daki ba tare da kayi shiru ka san wani ladani in yana kiran sallan idan yayi sai ya yi shiru kaman an daina ma gaba daya can sai ya je ya sake dauka kai ba a san haka an fi so ka tafi da shi a jere wa yushtaradu fil mu aha haka ne an yi takallaru ila kirisha wa yustahabu liman sami'ahu ko ko ba nan bane ne yawwa wala kalamu sawa'un kana salaman wai maganin da aka ce ba su a sa tsakanin kiran sallah daidai ne ko sallama ne aurar da komai da sallama ka ga wani kana so kamar sallama kana kiran sallah ba a so kamar haka kana kiran sallah wani yazo yayi sallama ko raddi na sallama ba a so kai masa kawai ka ci gaba da aikinka au gairuhu ma ko wani su duk ba a so mai kiran sallah yi wa yustahabu an so liman sami'ahu ga wanda ya ji mai kiran sallah yana yi an yi hakiya ya kwaikwaye shi ila akhir shahadataini zuwa karshen kalmar shahada biyu din nan min gairi tarji'in ba tare da maimaitawa ba kana nafilan ka ko kana wani ainihin aikin ka in ya zo yayi kalmar shahada a hankali din nan ka kwaikwaye shi in ya daga murya sai ka ci gaba da aikin ka ba tare da maimaitawa ba walau kana fi salati nafilatin ko da mutum yana cikin sallar nafila ne mai kiran sallah ya fara zai dakata ya kwaikwaye shi zuwa ƙarshen kalmomin nan guda biyu na shahada wa yushtaradu fil mu'azzini an shar'anta cikin mai kiran sallah din akwai shuruɗu siyakin sharadai na inganci wanda in bai da wayannan sharadan ko yayi kiran sallah a sale a sake bai inganta ba wa shuruɗu kamalin akwai kuma sharadai na kamala wanda in yayi kiran sallan zamu ce ba a samu cikakken kamala ba amma kiran sallah yayi fa shuruɗu sihati sharadai na inganci dai an ya kuna musulman mai kiran sallah ya zama musulmi kafiri ba zai mana kiran sallah ba duk muryan shi in yana so ya zai musulunta zakaran kuma sai namiji ban da mace duk gurjen muryan mace ba ma so namiji ko mai muryan mata ne shi aka fi so ya zo ya kiran sallah baligan kuma balagagge ban da yaro karami ya je ya karatu kafin ya balaga aƙilan ko mai hankali ba za a sa mahaukaci ya zamo shine ladanin jama'a ba wa shurudul kamali hakanan da sharɗai na kamala sharɗai na kamala an ya kuna adilan shi mai kiran sallah ya zama adili mutumin kirki ba a so kawai wani ɗan iska unguwa ya zama shine ladani arifan bil auqati kuma mai kiran sallah ya zama ya san lokacin sallah kar a sa mutumin da kawai in ta ciwo shi goyo shi zai zai maka muku a salatu zai zai mu kiran sallah lokaci yau ba a so a sa mutumin da ya san lokacin sallah yanzu ka je nan zawiya sai ka samu har ma muƙaddamin da limamin da ladanin aka dogara duk abin da ake yi kawai in ka zo ka tambaya yaushe ne lokacin kiran sallah musamman sallah asuba ko garba ya ce karfe nawa lada ne yi kiran sallah yau garanti wannan shine lokacin minti daya ba zai kara ba to haka ake so lada ne ya zama yana kula da lokaci yawwa kaga ba zai yi kiran sallah a ce lokaci bai ba ko kuma lokaci yana jiran lada ne bai ba a san haka an fi so lada ne ya zamo ya san lokacin sallah so yi ta Ladanan zawiya ne da ba su alhamdulillah. kaga ana za ina da zikirin juma'a Mm.
sai sai da kansa yana yana nan amma ba za a yi ba za a tsayar ba kawai lada to ai shi ya san lokacin saboda yanzu an fidda kalanda na shekara yana hannun ladani eh kalandar shekara yana kuma shi ladanin dole sa ne kullum ba za ka dogara da lokacin jiya ba kawai yau din karfe nawa ne gobe ma na gobe jibi ma na jibi haka a shekaran gaba daya wallahi da kullum yana ba Kwarai kuwa.
sai yana da yana zo da eh to ba mamaki yanzu yayin ka tambaye shi yayin lokacin zuwa ya ce ka tambayi ladani kwarai kuwa shi ya yi ta yaji zai mika ladani ne shi kenan shi ladani shine ainihin wannan wakilcin na'am to haka ake so ladani ya zamo ya san lokaci na'am sayyitan kuma ladani ya zama mai murya ba a san ladani mara murya mutafahiran kuma ladani ya zama mai tsarki na'am ba a so ladani bai da alwala ya zo ya kiran sallah kaga abubuwa ne waɗanda yake masu muhimmanci amma kwata wani ladani ma bai san su ba wata rana lokacin ladani suna ganin su ma kamar limamai ne suna rike matsayin su a nan babban layi wani ladani ya yi kiran sallan magarba liman bai zo ba ya ce da ni canjinge ya ɗauki buta ya je ya yi canji ya zo liman sahu so ya ce caman wurin ya yi ajiye buta ko ya ci gafe talla kuma abin haushin ni wannan ba shi wani abin haushin tun da an ce shi wannan ladani ne dama ladani tsohon jayi tsohon kaza ne akwai wanda mu a lokacin muna gani shi muke dogara da ainihin harkar karatunmu kawai ladanin da ya shiga sai ya fita shi ya zai musallan da ladani ma bai da alwala kawai yake lokaci ne ai har yanzu ni abu ina mamaki nan kuma ba yana zuwa maka lokacin muna ganin shine magabacin mu meye me kawai fita masallaci ha ai ya yi ciya za yi sai bi sallan da ladani ma bai da alwala kawai ya fita ya wuce. to tun farko muta ɗagiran ana so ladani ya zama mai alwala ka'iman kuma ya zama yana kiran sallan a tsaye mustaqbil alqiblati ya fuskanci alqibla illa lil isma'i sai domin jiyarwa wannan zai iya juyawa gefen dama da hagu na'am wa an la yakuna qad salla tilka salata allati azzana laha kuma shi ladanin kar ya zama yayi wannan sallar da zai yi kiran sallan kar ya zama dan tamore yayi sallan shawon waje ya zo ya bai bane ya fura sifika ya ce bismillah bare a'a in kai sallar ka bari wanda bai yi sallan bai yi kiran sallan na'am tsaya nan alhamdulillah ko ikama ce eh illa Mm.
min isma'i ne ba lil- lil lil asma'i ne ba lil isma'i isma'i jiyarwa ah to Mm, illa li isma'in illa li isma'in sai domin jiyarwa mu tsaya nan ko to alhamdulillah
shirin imani